بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 27 ga watan Rabi'in al-awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da sha uku ga watan sha ɗaya shekara ta 2020 meladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu da muka fara satin da ya wuce na wannan littafi mai albarka littafin da ake kira hikmatu min tarih wato wanda zai bayani wato wani zamani mai tsawo na tarihi tun daga wafatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa shekara ta 61 bayan hijira zuwa lokacin da aka kashe sayyidina hussein to wannan kuma muna cikin mukaddima satin da ya wuce mun fara lokaci ya cin mana akwai ɗan gyara da zan yi bayan na ɗan bibi karatun satin da ya wuce ko wani kuskure da na samu a cikin karatun wajen almahadiyul muntazar sai na dinga cewa mahadiyul muntazir na ji shi na maimaita shi kamar sau biyu haka mahadiyul muntazar shine daidai maimakon mahadiyul muntazar sai na dinga cewa mahadiyul muntazir kaga kamar shine mai jira kuma shi ake jira a yadda karatu yake mahadiyul muntazar da aka sai a kula da wannan gyaran insha Allah sannan kamar yadda malam ya fara yi mana bayani game da kusan dalilin da ya sa ya yi wannan littafi saboda mahimmancin musamman abin da ya shafi tarihi kuma tarihi irin wannan wanda gaba ɗayan ka duba yana da alaƙa da rayuwarmu ta addini tun daga wafatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira akalla an samu wajen shekara kusan hamsin da wani abu wanda dole za a samu caccanzawar abubuwa ka san shi wato labari ko tarihi wani abu ne wanda yana ƙara tsawo yana ƙara gurbata wasu abubuwa suna shigowa sabbi ko ana shiga ana ƙari ana rage a cikinsa yanzu duk lokacin da aka ce labari ya ɗan kwana biyu to za ga ko kuma ya yi nisa to nisansa yakan sa shi yasa ko da a babin hadisi ko a abin nan ilimin hadisi akwai al-isnadul ali akwai an-nazil kuma za ga isnadul ali malamai sun fi ganin wato an fi ganin shine wato hadisi wanda ya zama isnadin sa ali ne ya fi zama madaukake sama da wanda ya zama annazil kuma yana zama ali ne in ya zama tsakanin shi wanda ainihin wato ya faɗi maganar zuwa wanda ya bada labarin ta babu tazara mai yawa misali a ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sahabbai kaga babu tazara da yawa to wannan isnadin zai zama ali amma wanda ya zama to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbansa ga tabi'ai ga kaza ga kaza an samu tsawon lokaci to wanda adadin mutanen da suka karu a ciki wajen jin labarin yana zamantowa kuma ya zama isnadi nazi kamar yadda a cikin ilimin hadisi malamai suka ambata da haka malam ya ce zai ɗauki wannan gaba mai matukar mahimmanci ya magana a kanta domin shi tarihi shine ainihin wato da shi ake gane ainihin al'umma ci gabanta da ɗaukaka ta ko kuma aka san haka mun fara karatu mun zo daidai gabar da ainihin wato malam yake cewa lallai tarihin al'umman musulmi an samu da yawa daga cikin gurbata da datisa da makirci da caccanzawa ya shigo ciki ta dalilin ainihin wato bayyanar wasu ƙungiyoyi waɗanda suke jingina kansu zuwa ga musulunci domin kowace ƙungiya tana ƙoƙarin ta ɗaukaka sha'aninta ta kuma ƙasƙantar da wadda ba ita ba to wannan yasa aka samu ainihin wato gibi da halal a cikin tarihin manyan mutane na wannan al'umma tamu shi yasa sai malam yake cewa sai muka samu a cikin al'ummar tamu a cikin wannan al'umma akwai waɗanda suka ƙetare iyaka wajen ƙaunar wasu mutane sai kaga sun ƙaunaci wani sahabi kamar sayyidina ali radiyallahu an za ga sun ƙaunace shi ƙaunar da kuma ta lalata musu al'amura gaba ɗaya wato domin sun dinga jingina masa abinda babu yadda za a yi hankali ko shari'a ta karɓi waɗannan abubuwan na labarai da suka dinga jinginawa zuwa gare shi wanda cikin abubuwan mun karanta wani nassi na shi kansa sayyidina ali inda za mu tashi a kansa inda ya ce wa haza aliyu na radiyallahu an an ga gurin ko alal mu'allif rahimahullahu ta'ala ya ce wa haza aliyu na radiyallahu anhu ya ga shi kansa sayyidina aliyu allah ya kara masa yadda da kansa yana faɗa yana cewa la yuhibbuni aqwamun hatta yadkhuluna an-nar fiyya wa la yubghiduni qaumun hatta yadkhulun an-nar fi bughdi wato sayyidina ali da kansa yake cewa la yuhibbuni aqwamun lalle waɗansu mutane za su kaunace ni hatta yadkhuluna an-nar har kuma su zamanto sun shiga wuta fiya saboda kaunar da suke min ma'ana kaga daga ji duk da cewa kauna wata aba ce wadda addini yana ya zo da ita to amma kuma akwai kaunar da tana wuce iyaka to irin wannan kaunar da take wuce iyaka ita sai na ali yake nufi cewa za a samu za a wayi gari a samu wata al'umma ko wasu mutane da suke kansa fiye da irin yadda shari'a ta ce a kaunace shi ya ce wala yubghiduni qaumun sannan a hannu guda kuma za a samu wasu mutane za su samu karan tsana za su tsane ni za su dinga kina hatta yadkhulun nara fi bugubi har kuma su zamanto sun shiga wuta saboda ainihin kina domin za su dinga jingina min abinda ba na karerai da cin mutunci da abinda yayi kama da haka za su dinga jingina shi zuwa gare ni saboda tsana da kiyayya da suka yi min wannan magana kamar yadda muka faɗa ibn abi asim ya kawo ta cikin as-sunna sannan al'allama nasiruddin al'albani ya inganta wannan isnadin ya ce isnadi ne sahihi bisa sharaɗin shekai sannan a su kansu 'yan shi'a sun kawo wannan ruwayar a cikin littafin su nahajul balaga da kuma wani littafi manaqibul imam amirul mu'minin na muhammad bin sulaiman al-kufi sannan da akwai kuma wani littafi al'amali na addusi duk malaman shi'a ne to duk sun kawo wannan wa qala aidan ya kuma cewa ya haliku fiya rajulani mutum biyu ne za su halaka ko za su ɓata game da haƙƙina mutum biyu ne za su ɓata game da haƙƙina mafuridin fi hubbi wanda suka wuce iyaka wajen ƙaunata su ne rawafin na fatan gane in ka koma ainihin wato sharhin almishkatul masabi za ga yayi wannan sharhin da ƙarin bayani yake cewa mafuridin fi hubbi ai rafidi kenan wanda ya zamanto ya wato ya azarbabi ya wuce iyaka wajen kaunata to wannan sayyidina ali ya ce ya halaka domin su wa'annan su ne waɗanda suke fifita sayyidina ali akan sahabbai gaba ɗaya kai ba ma sahabbai ba suna fifita sayyidina ali akan sauran annabawa kai har ma sukan ce sayyidina ali ubangiji kaga wannan sun halaka eh nusairiya a cikin yan shi'a ko wanda ake kira nusairiya mabiya abdullahi bin saba wanda sayyidina ali ya fafata da su ya dinga kona su domin gaba ɗaya saboda masifar san da suke masa da kaunar da suka yi masa suka ga ba yanda za su suka ce gaba ɗaya dama ya doke sauransa bai duka ba su ake magana ba shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai shi matsayi da daraja ba kai daga ƙarshe ma suka ce Allah kamar irin yadda kiristoci suka wuce makaɗi da rawa ga annabi isa suka ce dan Allah ne suka ce Allah ne to haka masoyan sayyidina ali na bogi na ƙarya to su ma sun kai ga irin wannan yanayin har da inda suka allantar da shi kansa sayyidina ali to shine yake cewa wa mafridun fi bughdi sannan kuma akwai waɗanda za su dinga tsanata ma'ana za su dinga kila wannan kiyayyar su kuma wannan khawarijawa kenan wato wa'yancan masu san sayyidina ali fiye da iyaka su ne rawafid shi'a wa'yanda kuma suke kin sayyidina ali kiyayya wadda take ba ta da misali su kuma su ne khawarij ba sa kaunar sayyidina ali khawarijawa su kuma wannan kaunarsa suke har kaunar suka allantar da shi kaga kowace mai muni ce shi yasa shi kansa sayyidina ali yake cewa game da kaunar nan ta wasu sai sun shiga wuta kuma wannan kiyayyar da wasu suke mun sai ta kai su wuta domin za su dinga yin ƙarya su jingina ta zuwa ga sayyidina ali za su dinga kirkira kage suna jingina wa sayyidina ali ba dan komai ba abin bai faru ba ba a yi shi ba sai saboda kiyayya Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu daga bangarorin guda biyu kowanne abin zargi ne kowanne abin Allah wadai ne hanyar da ya kama da wanda yake son sayyidina ali fiye da kima da wanda kuma yake kin sayyidina ali yake cewa hadihil maza'imu wa suwarul guluwi innama wujidat ba'da muntasafil qarni thalithil hijri sai malam ainihin wato alhamis yake cewa wayannan irin riye-riye almaza'im riye-riye wa suwarul guluwi da irin wayannan samfura irin na wuce iyaka innama wujidat an same su ne ba'da muntasafil qarni thalithil hijri bayan wato rabin karni na uku na hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ire-iren waɗannan abubuwan na wuce iyaka na ainihin wato guluwi ba a same su ba sai bayan shekara kusan 250 ko fiye da haka bayan hijira domin shine muntasafal karni salisul hijiri domin duk karni shekara 100 ne kaga karni na farko ba irin wannan shirkuci da shirman karni na biyu shi ma ba a samu wannan ba sai a karni na uku shi ma karni na uku ya tura rabi ya yi rabi ko wuce fiye da rabi sannan aka dinga samun irin waɗannan ainihin wato riye-riye da irin waɗannan ainihin wato samfura na wuce iyaka musamman game da sayyidina ali ala sahih bisa zance mafi inganci wa mimma yu'akkidu hadhihi al-haqiqa annana la najidu fi ar-riwayat as-sahihati al-muta'alliqati bi tarihi wa ahwali as-sahaba ما يدل على وجود الكراهية المزعومة بين علي وغيره من كبار الصحابة يكتب ومما يؤكد هذه الحقيقة daga abin da zai ƙara wa wannan gaskiyar ƙarfi annana haƙiƙa mu la najidu ba mu samu ba fir riwayati sahiha a cikin ruwayoyi ingantattu almuta'alliqati waɗanda suke da alaka bi tarihi game da tarihi wa ahwalin sahaba da halayyar sahabbai to a ruwayoyi ingantattu da suke da alaka da wannan bangare ba mu samu ma ya dullu abin da yake nuni ala wujudil karahiyati a bisa samuwar wato kiyayya almaz'uma wadda ake riyawa baina aliyin wa ghairihi tsakanin sayyidina ali da wani samin kibarin sahaba daga manya-manyan sahabbai in ka koma cikin ruwayoyi ingantattu ba za ka taɓa samun wata ruwaya da ta tabbatar da cewa akwai alaƙa mai tsami tsakanin sayyidina ali da manya-manyan sahabban nan ba babu kamar yadda su suke riyawa a cikin littafansu cewa ba a ga maciji ba shiri ba zaman lafiya tsakanin sayyidina ali da sahabban nan manya-manya da wasu cikin sahabbai to sai malam yake cewa cikin ruwayoyi da ake yin itibarin su a dogara da su ingantattu da muka samu babu wani abu da ya nuna cewa akwai irin wannan kiyayya irin wannan gaba wadda ake riyawa tsakanin sayyidina ali da sahabbai wajen yace bal yace bal wajadna ma yadullu ala azimi mahabbatihim li ba'dihim ba'da yace bar ma abinda muka samu a tarihi ingantacce shine mun samu abin da yake nuni akan girman kaunar da sashin suke yi wa sashi sayyidina ali yanda yake kaunar sahabbai yanda sahabbai suke kaunar sayyidina ali radiyallahu anil jami' to wannan shine abin da ma muka samu ta hanyar da ta inganta wa suwaran mushriqatan min al-ithar wal ikha sai kuma samfuri da hoto da muka samu mai haske min al-ithar na fifita junansu da suke wal ikha da yan uwantaka da ta kullu tsakanin su wal mahabbati da soyayya wan nusihi da nasiha wa juna wal musaharati da sarakuntaka ashai al-kathir to wannan ma shi muka samu da yawa ya gudana tsakanin sahabbai wa'annan abubuwan su ne in ka koma cikin tarihin sahabbai abin da ya fi yawa wanda ya tabbata tarihi ya tabbata cewa shine ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqta'u ma'ahu al-munsiful bahithu wanda al-bahithu anil haqq mai bincike da neman gaskiya almunsifu mai adalci ya kafa ma'ahu zai yanke hukunci game da waɗannan dalilan na gano ƙarerayen da ake yi na cewa akwai alaƙa mai tsami da rashin jituwa tsakanin sayyidina ali da sauran sahabbai ina fata an gane yake cewa بكذب ما يروج من أباطيل العداوة والشحناء والتباغض idan aka samu mai neman gaskiya wanda yake mai adalci to zai yanke hukunci game da ƙarerai mayuran waju waɗanda ake kuzuzuta su min abatilil adawa na ƙarerai irin na gaba wa shahana da ƙiyayya wa tabagut da muguwar ƙiyayya tsakaninsu za ka gane babu ita sam kirkirar ta aka yi don a tunzura al'umman musulmi su duba sahabbai a matsayin wasu mutane waɗanda suka kyamaci wani jini na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma a tarihi babu wannan hasali ma malam zai babu misalai da suke nuna irin dangantakar ba ƴan kankanuwa ba ce kusancin da ke tsakaninsu da yadda suke ƙaunar junansu ba abu ba ne ɗan kankani wa min hadhihi suwaril mushrika daga cikin irin waɗannan hotuna wato wannan samfuri da misalai masu haske da za a bamu na alaƙar da ke tsakanin sayyidina ali da ragowar sahabbai musamman manya-manyan sahabbai na farko ce alkhulafa'ur rashidun talata khalifofin nan shiryayyu guda uku abu bakrin as-siddiq wa umar bin al-khattab wa uthman bin affan waɗannan sahabbai guda uku radiyallahu anil jami gabaki ɗaya waɗannan yahussuna aliyan ala zawaji min fatima su ne waɗanda suka dinga kwaɗaitar da sayyidina ali akan ya je a wurin da fatima ashe asalin ahlul baitin ma da aka samar da su da gudunmuwar sayyidina abubakar da umar da ali da usman su suka ba wa sayyidina ali shawara suka kwaɗaita masa ya kamata ka je a yi haɗi na gida ka nemi na fatima a aura maka ita ina fata an fahimta wa yusahimuna kuma suka ba da gudunmuwa fi jihazihi wajen ainihin wato shirin auren sun ba da gudunmawa wajen wato ganin auren ya yiwu sannan wa shahadatu alaihi kuma su ne kasan an zo aure ana neman waliyi ko ana neman shaidu ana neman sadaki ana neman me siga ko wayannan su ne rukunan aure waliyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ji aka aka samar da sadakin sannan shaidun waɗannan ne ko ana so ko ba a so su ne dai suka zama shaidu da za a zo an zo aure a ce kun shaida jama'a duk su ce mun shaida ba haka ake daura aure ba to waɗanda suka aka ce mun kun shaida suka ce sun shaida auren na na Fatima da Sayyidina Ali akwai Abubakar da Umar da Usman da sauran sahabbai radiyallahu anil jami' qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali da kansa Allah ya kara masa yadda yace atani abubakar wa umar sayyidina abubakar da sayyidina umar sun zo min faƙala suka ce min lau ataita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me zai hana ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarta lahu fatima ka ambata masa cewa ya baka fatima kana so ka auri fatima kaga tunanin da shawarar su suka zo masa da ita me zai hana muna ganin ya kamata ya dace ka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ka ambata masa fadima ka ce kana so ya aura maka fadima wannan magana ka koma cikin amali na dusi littafin su ne fa su suka kawo wannan kaga wa shahida shahidun min ahli ina fata an gane amali na dusi ka duba shafi na 39 da kuma biharul anwar wani gingime mai littafi ne ya kai mu ya fi mujalladi 100 cike yake da shirbici da shirme kala kala an fahimta kaga ina ma wannan mujalladan karatu aka zuwa sahihi a ciki da an amfana ina fata an gane to wannan biharul anwar din na majalisi shi ma ka koma cikin mujalladin sa na 43 shafi na 100 shafi na 93 za ka ga wannan maganar yadda sayyidina ali ya faɗa haka suka kawo ta su suka ga ba ma kawo maka littafin sunna ba littafan su ne suka nuna sayyidina ali da kansa yace sayyidina abubakar da umar su suka zo suka same shi suka ba shi shawara suka karfafi gwiwarsa akan ya je ya nemi auren na na fatima a wajen manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala aidan radiyallahu an sayyidina ali allah ya kara masa yadda ya kuma cewa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ya zo ya dan yayi bayanin cewa yana so a yi haɗin gida a bashi auren na na fatima to sai ya ce qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni in dalikil ana fa bi dir'aka waqtini bi thamani hatta uhayya alaka wa libnati fatimata ma yuslihukuma sayyidina ali ya ce to bayan na je na ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana maganarsa ta samu shiga an karɓi maganar za a bashi na na fatima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu abin da zaka yi kaga babu aure sai da sadaki ka je ka siyar da wannan silken naka ka zo min da kuɗin ka tafi ka siyar da silkenka za mu ji waye ya sai silken za mu ji yadda aka yi cinikin ya ce ka je ka siyar da silkenka ka kawo min kuɗin wannan kuɗin hatta uhayya alaka domin in shirya maka wa libnati da yan nan ta fatima in shirya muku ma yuslihu kuma abinda zai inganta rayuwa kuma na ka je ka kawo min kuɗin in yi muku kayan daki na ba ta gane ka je ka sai da silkenka ka kawo kuɗin in ka kawo sai in shirya muku a yi shirin yadda za a yi biki a kai maka na na fatima a ɗaura maka aure da ita ala aliyu sayyidina ali allah ya ƙara masa yadda ya ce fan ɗalaktu yanzu zai tafi sai da silkensa kenan an fahimta yana son fatima kuma gashi da alama za a bashi ita amma kuma ba a aure sai da ne sai da sadaki yanzu an ce je sai da silkensa ya kawo kudin ya ce fanɗalak sai na tafi wa bi'ituhu na siyar da silken nawa bi arba'i mi'ati dirhamin bi arba'i mi'ati dirhamin sudin na siyar da shi dirhami 400 sudin kuma dirhaman bakin dirhami aka bani hijiriya kuma shi dirhamin an kera shi an buga shi ne a garin hijir an gane ko wa na siyarwa ya ce min usman bin affan na siyar da wannan silken wa na usman dan affan na je na ce to kaji ina so sai da silke na ga abin da zan yi da kudin na usman ya ce a zan siya da aka sayyidina usman ya siyi silken da daraja ya siye shi dirhami 400 falamma qabattu darahima min sayyidina ali ce yayin da na karbi kudin silken na karbi dirhaman wa qabada dir'a minni shi kuma ya karbi silken daga wajena ciniki ya fada kenan an ba shi kudi cash shi kuma ya bada silke qala sai sai na Uthman ya ce da shi alastu aula dir'i minka yanzu ban fi ka cancantar wannan silken ba wa anta aula bidarahimi minni kai kuma ba yanzu ka fi ni cancantar dirhaman ba fa qultu bala nace haka abin yake yanzu silke naka ne ni kuma dirhamai na wani kaga ciniki ya fada yanzu na fi ka cancantar silke domin nasiya ka fi ni cancantar dirhami 400 domin kasiyar min qal bari ka ji halin manya da dattijantaka da dattako qala sai ce fa inna dir'a to shi wannan silken da ka siyar min hadiyatun minni ilaika wata kyauta ce da na dawo maka da kayanka na baka sai ga sayyidina ali da silkensa da me dirhami 400 ma'adalla da wannan ciniki an bayyanta fa akhastu dir'a wa darahima ka san wanda zai aure yana bukatar gudunmawa ko ina san agaji ina san agaji fa akhastu dir'a yace sai na karbi silken wa darahima da dirhamai yanzu ga silke ga dirhamai wa aqbaltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai na taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fatarahtu dir'a wa darahima bayna yadayhi sai na zube silken da dirhami 400 a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhbartuhu bima kana min amri Uthmana na kuma kwashe labarin abin da ya wakana tsakanina da sayyidina Uthman game da cinikin silken da kuma yadda abin ya faru fada alahu bi khairin manzon Allah ya ji daɗi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sayyidina Uthman addu'a ta alkhairi wannan addu'a bata ishi sayyidina Uthman ba fada alahu injuwa inji sayyidina Ali akwai alaka mai tsami a nan yanzu su da suka bayi shawara da Abubakar da Umar ya je nemi auren Fatima akwai alaka mai tsami na'am to to yanzu shi kuma da aka zo aka ce je ya siyar da silken ya je ya siyar da ya zo aka ba shi kuɗin aka ban masa silken wanda ya masa wannan akwai alaƙa mai tsami tsakaninsu wa qabada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qabadatan min ad-darahimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan damki damka guda daga cikin dirhaman to bari ka ji waye ya je ya siyo kayan ɗakin wa aka bawa ya je ya siyo kayan ɗakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya danki damka ɗaya cikin kuɗin wada abi abi bakar ya ce a kira masa sayyidina abubakar fa dafa'aha ilaihi abin nan da ya damka na kuɗi a cikin kuɗin da sayyidina ali kawo sai ya mika wa sayyidina abubakar wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina abubakar ya aba bakrin ya kai abubakar ishtari بهذه الدراهم لبنتي ما يصلح لها في بيتها kaje ka siyo mata kayan daki kaje da waɗannan kuɗaɗen dirhaman ka siyo wa ɗiyata abinda duk ya kamata wanda zai inganta zamantakewata a gidanta kaje ka siyo wannan maganar kuma kun sa ina take ka duba kashiful gumma kashiful gumma din nan ba littafin sunna bane nasu ne kashful gumma a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da tara da kuma dai shi wannan biharul anwar na majalisi mujalladinsa na arba'in da uku shafi na ɗari da talatin su suka kawo wannan labarin an fahimta to idan su ne ya rufe kuma ka san wato babu gaskiya da tafi daɗi irin gaskiya ta bayyana daga abokin adawa na fata an gane duk wannan littafan su suka kawo wannan kissa ta sayyidina ali game da aurensa da nana fatima qala anas anas radiyallahu anhu yace qala lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da ni in dalik anas tafi fad'u li aba bakr wa umara wa uthmana وطلحة وعليا وطلحة والزبير وبعددهم من الأنصار من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أيك أنا za a gayi za a kirawo wato nan katin gayyata ne na ɗaurin auren ana sanar da ɗaurin auren sayyidatu nisa'il alam da jarumi sayyidina ali na ba ta gane aka ce a kirawo abubakar ai ba haka taba jin an yi labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawo su tarihi ba zai iya goge sunan waɗannan ba ina fata an gane ko mutum yana so ko mutum baya so to wannan al'amari jaffal kalam mata yan siyasa jaffal kalam ya ce a kirawo mu abubakar da umar da usman da shi kansa ango mai girma sayyidina ali wa talha da talha wa zubair da zubair wa bi adadihim min al ansar da wani adadi na sahabbai cikin lansarawa qal ana so ce ban talaktu sai na tafi fada'autuhum lahu na gayyato manzon Allah su sallallahu alaihi wasallam na kirawo su nace manzon Allah yana kiran ku falamma akhadhu majalisahum yayin da kowa ya samu gurin zaman sa ya zauna qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni ushidukum haƙiƙa ni ina mai shaida muku anni ni qad tabbas zawwajtu fatimata na aurar da fatima min aliyin ga sayyidina ali ala arba'i mi'ati mithqalin min fidda akan nauyin azurfa ɗari hudu ku shaida aka kirawo a gabansu aka ɗaura aura wannan magana ka koma cikin kashful gumma mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da takwas da kuma dai shi biharul anwar mujalladi na 43 shafi na 119 wa shahida shahidun min ahliha علي رضي الله عنه يزوج ابنته أم كلثوم بنت فاطمة to yanzu an gama waccan magana yanzu mun ji da gudunmarwa dawa dawa dawa aka samu damar gudanar da auren na na fatima da sayyidina ali mun ji wannan to yanzu an yi aure tsakanin sayyidina ali da na na fatima kuma an sai mata kayan ɗaki kamar yadda muka ji kuma rayuwar auratayyarsu ta ci gaba da gudana har an samu hayayyafa a tsakani to cikin hayayyafar da aka yi akwai wata 'ya da ake kira ummu kulso ita na na fatima radiyallahu anha ita ta haife ta to bari ka ji wata kissar kuma aliyu na radiyallahu an يزوج ابنته أم كلثوم بنت فاطمة من عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا سيدنا علي الله يكرم سيدنا يا كما أورد إرثا من سنة أم كلثوم إرنا نفاطمة وعمر بن الخطاب الله يكرم سيدنا بك da Allah alakar auratayya tana nuna akwai kaunar juna akwai fahimtar juna ko aka san haka take nuna na'am yanzu ga ummu kulthum ya gidan na na fatima yanzu akwai alaka mai tsani yanzu sayyidina umar ba shi da kirki ba nagartacce ba ne sayyidina ali duk jarumtarsa ya ɗauki jininsa dan yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikar manzon Allah ya dauka ya ba sayyidina Umar ina so a kula da wannan dan haka sayyidina Ali ya aurar da ummu kulthum binti Fatima binta Fatima wa sayyidina Umar radiyallahu anhum jami'a wannan magana ka koma furu'ul kafi an fahimta akwai alkafi akwai furu'ul kafi akwai wani raudatul kafi kafi kafu kafuri barna kenan an fahimta furu'ul kafi a cikin kitabun nika a kitabun nika na wannan littafin furu'ul kafi sai shi sai babi yace babu tazwiji ummi kulthum babin da zai yi bayani akan auren ummu kulthum a mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da arba'in da shida wa furu'ul kafi a dai cikin furu'ul kafi ɗin kitabu talak a cikin kitabu talak babul mutawaffa anha zawjuha a ƙarƙashin babin wadda mijinta ya rasu mujalladi na shida shafi na ɗari da ashirin da ɗaya wa qabalaha kuma kafin ma wannan furu'ul kafi ɗin albayhaqi fi sunan al-kubra wannan magana imam al-baihaqi a cikin sunan al-kubra ya kawo ta a mujalladin sana bakwai shafi na 63 haka musannaf na abdul razzaq shi ma ya kawo ta a mujalladi na shida shafi na 163 yanzu kaga wannan maganar da mai furu'ul kafi ya ambata dama sunna ta tabbatar da haka ya faru ina fata an gane cewa sayyidina ali ya aurar da yarsa ummu kulsum gawa na'am da sayyidina Umar radiyallahu anhu malam di yana kawo mana wannan dan ya nuna cewa babu wannan alakar ƙarya ce zunzurutun ta aka tsaya aka kitse ta aka kirkire ta amma babu ko kaɗan ko alama alaka mai tsami tsakanin sayyidina Ali Allah ya ƙara masa yadda da sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman manya manyan nan da muke karantawa to ga wata kabiyar Ali radiyallahu anhu shi dai sayyidina Ali Allah ya ƙara masa yadda يسمي أولاده بأسماء إخوانه وأحبته في الله تعالى يا رأى وآيان سونا kuma da ya tashi sai ya sa masa sunayen ikhwanihi ‘yan wannan nasa sahabbai wa ahibbatihi fillahi ta'ala masoyansa dan Allah abi bakrin siddiq wa umar bin al-khattab wa uthman bin affan wa'annan abubakar umar usman duk sayyidina ali ya haifi ya'ya ya samu ya sa musu wannan sunayen yana da da sunansa abubakar yana da wani dan sunansa Umar yana da wani dan kuma sunansa Sayyid- yana yana da wani dan sunansa Uthman an fahimta ko wa yufni alaihim radiyallahu anhum jami'a sannan ya tabbata sayyidina ali yana yin yabo da fatan alkhairi ga waɗannan sahabbai guda uku Allah ya ƙara musu yarda ga baki daya wannan magana kuma ka koma ka duba kutubul ansab kaman umdati dalib na ibni umba da kuma al-ansab lissam'ani za ga wannan bayanin cewa sayyidina ali yana da 'ya'ya abubakar umar da usman qala ali radiyallahu an sayyidina ali allah ya kara masa yadda yace laqad ra'aytu ashaba rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yace haƙiƙa na ga sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam fama ara ahadan minkum ni ban ga ɗaya ba daga cikin ku su mabiyansa a wannan lokacin yake gaya yan shi'ar da suke ganin su magoya bayan sayyidina ali ne su ne a hudubarsa ya tara su ko yake gaya musu wannan magana yace laqad ra'aytu ashaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam tabbas na ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama ara ni ban ga ahadan wani ɗaya minkum daga cikin ku ku yanzu da kuke tare da ni yushbihuhum da ya kama da su ba laƙad kanu sun kasance yusbihuna suna wayar gari shu'ufan guburan shu'ufan sun yi wato wato gashinsu ya ci kurkuɗe guburan sun yi ƙura-ƙura wa batu amma sun kwana sujjadan suna yin sujada wa ƙiyaman suna tsayuwar dare yurawihuna jibahahum suna aiwatar da jibahahum wato goshinsu wa junubahum da sasannin jikinsu haƙarƙarinsu wa yaqifuna ala mithlil jam suna tsayuwa kai ka ce akan garwashi suke wa yaqifuna suna tsayawa ala mithlil jam min zikri ma'adihim saboda tuna makomarsu ka anna baina a ayunihim kai ka ce tsakankanin idanuwansu rukabal mi'iza kamar gwiwar akuya saboda yawan sujada gurin ya daɗe ya bushe ya ce an waye gari na ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a haka su kwana suke su yi sallah su yi kaza su yi kaza su yi sujada ya ce in ka kalli tsakanin ainihin wato goshinsu za kai ka ce ainihin wato kamar ainihin rukabul mi'iza wato kamar gwiwoyin ainihin almi'iza wato awaki yanda akuya gwiwa ta side ta side ta side haka su ma goshin su ya side saboda sujada ga Allah subhanahu wata'ala min duli sujudihim saboda doguwar sujada su idza zakarullah idan ku aka ce sun tuna Allah ko sun ambaci Allah hamalat a'yunuhum idanuwansu shikenan ba saurarawa sun dinga zubar da hawaye kenan wa madu ka gansu suna kadawa kama ya midu shajaru kaman yadda ganyen bishiya ke kada yaumar rihil asif ran da ake matsananciyar iska haka za ka gansu wannan ka duba nahjul balaga hutuba ce cikin hudubobin da aka ce an tattara na sayyidina ali a cikin wannan littafin su yan shi'ar na wannan lokacin yake wa wannan hutuba din ka duba nahjul balaga a hudubarsa ta 97 a kitabu nahjul balaga wa in kunna la na'taqidu sihhata nasbihi ila ali radiyallahu an malam muhammad al-khamis yace ko da yake mu ba mu yadda ba ba ma kudurce danganta wannan maganganu da ake cewa na sayyidina ali ne zuwa ga shi sayyidina ali Allah ya kara masa yadda illa anna hadha min babi min babil ilzamil shi'ati min kutubihim muna kawo wannan maganan ne a babin tirsasa wa 'yan shi'a su karɓi gaskiya kuma daga littattafansu shine ilzam wannan maganar da aka faɗa cikin littattafansu ne ba don mun yadda da wannan maganganun cewa ya tabbata maganganun zuwa ga sayyidina ali ba sai dai kawai don mu lazumta musu su karɓi gaskiya tilas kuma daga cikin littattafansu take amma kutubu ahlus sunna fa hiya mali'a min zikri asna'i aliyin ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace amma littafan sunna littafan ahlus sunna cike suke na ambatan irin yaban sayyidina ali radiyallahu anhu ala ashabi rasulillah ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khassatan shaykhain musamman abubakar da umar na akwai gyara sai kun gyara ban sani ba ko a ƙasa na ku yayi daidai min zikiri sana'i aliyin ala ashabi rasulillah in haka ya rubuta muku daidai shine daidai na fata an gane wanzur misalan ala zalik malai ce ka sake duba misalai akan haka ma zakarahu an abi bakr wa umar abinda ainihin wato ya ambata game da abubakar da umar fi tarjamatihima a ainihin wato tarjamarsu wali aliyin min alwalad abubakr wa umar wa uthman sayyidina ali allah ya kara mata yadda yana da 'ya'ya akwai abubakar da umar da Uthman wa abubakrin wa Uthman da abubakar da Uthman ɗin utilu suna cikin waɗanda aka kashe su ma'al Hussein tare da sayyidina Hussein fi a gurin da ake kira tsab wa umar shi kuma umar ɗin minal mu'ammirina yana daga waɗanda suka yi tsawon rai a duniya Allah ta'ala ya yi tsawon rai amma da abubakar ɗin da Uthman wa'annan duk suna daga cikin wa'anda aka kashe su tare da sayyidina Hussein amma shi Umar bin minal mu'ammarina yana daga cikin wa'anda suka yi tsawon rai a koma cikin Biharul Anwar mujalladi na 42 shafi na 83 da kuma littafin Ash-Shajaratu Zakiyya fil Ansab a shafi na 413 za ka ga wannan magana na'am 400 da eh shi ma duk littafansu ne eh duk littafansu ne wa inni qad zakartu fi awwal alkitab doktor Uthman ibn Muhammad al-Khamis yace wa inni qad zakartu haqiqa na ambata fi awwal alkitab a farkon littafin كنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى ناكسا ina kai kawo. ina kwan gaba kwan baya in yi ko in fasa wajen rubuta wannan littafi hatta ra'aitu har dai na gamsu anna minal maslahati yana daga cikin maslaha an aktuba na yi rubutu fi hadal mawdu akan wannan topic din wannan mas'ala bima yassara Allah ta'ala li da abinda Allah ta'ala ya hore mun wa zalika na kuma gamsu zan yi wannan littafi ne ba'ada tisharati man athiqu bihi bayan nayi shawara da waɗanda na aminta da su min ahlil ilm daga malamai ma'abuta ilimi amma kana min haqqin da haka kai mai karanta wannan littafi ko mai sauraro fama kana min haqqin abinda ya kasance na gaskiya a cikin wannan littafi fa min Allah ta'ala to daga Allah madaukakin sarki ne ba daga ni bane dace ne da taufiki daga mankatar daga Allah wa ma kana ghaira dalik abin kasance na kishiyar haka sabanin haka na kuskure fa min nafsi wa shaytan wannan kuma daga kashin kaina ne da kuma shaytan wa sa'tanawalu fi hadha al-bahth fataratan zamaniyya malai ce wa sa'tanawalu zan tattauna fi hadha al-bahth a cikin wannan bincike nawa fataratan zamaniyya wato zan tattauna game da wani lokaci wanda yake na zamani wato min ahammil fatarat daga cikin mafiya mahimmancin wato mafiya mahimmanci a cikin alfatarat zamaniya lokuta na zamani fi tarihi na tawil a cikin wannan dogon tarihi namu domin ko iya wannan tarihin da yace zai bamu a wannan littafin daga wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa shekara ta 61 bayan hijira in ka duba za ga ya kai shekara kusan 50 da wani abu a ce za a ɗauko tarihi ko na shekara ɗaya abin da ya gudana a shekara ai kaga abu ne mai yawa to ballantana tarihi wajen shekara hamsin da wani abu a ce za a ɗauko tarihi me ya gudana ga waɗannan manyan bayan Allah a wannan lokaci din shi sa sai yake cewa hiya ma baina wafatin rasul sallallahu alaihi wasallam ita shi zamanin ko lokacin da zan yi magana ko in yi rubutu a kansa shine tsakanin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila sanati 61 zuwa shekara ta 61 min alhijratin nabawiyya almubaraka daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai tarin albarka وقد قسمت الكتاب إلى مقدمة وثلاثة أبواب الدكتور محمد عثمان الخميس يكتوى نا كسا ون اللتافي إلى مقدمة زواغا مقدمة wadda ita muke gabatarwa yanzu ko wa falakati abuwabin da kuma wasu babuka guda uku amma al-muqaddima amma ita muqaddima din fa zakartu fiha thalathata maqasida muhimma yace na ambaci wasu manufofi irin na tarihi masu matukar mahimmanci guda uku al-maqasidul awwal manufar tarihi ta farko kaifiyatu qira'ati tarikh in kana so ka karanta tarihi yaya ake karanta tarihi kana buƙatar ka san wannan kadan ka samu matsala irin yadda su marubuta tarihi na shirme da karerai suka samu sai ya ce a cikin wannan manufar ta farko zai gaya maka kaifiyatu qira'ati tarih yanda ake karanta tarihi al-maqasid thani yace sai kuma maqasid manufa ta biyu liman naqra'u fi tarih liman naqra'u fi tarih ga wa za mu yi karatu game da abin da ya shafi tarihi liman naqra'u fi tarih in za mu karanta tarihi ga wa za mu karanta tarihi saboda tarihi wani abu ne na amana baka sani ba kila wani ya gabace ka ya sani kake so ya baka labari kamar yadda zaka je ka samu dattijo a zaure shekara hamsin ko sittin ko saba'in baya da suka wuce kila ba haife ka ba kila ko auren ainihin iyayenka ba a yi ba a lokacin amma kana son wani abu na tarihi da ya gudana shekara talatin arba'in sittin da suka wuce a baya sai ka je ka samu wani dattijo a zaure ko ka samu abin nan ana buƙatar amana ya ce kaza ya faru a zamanin sarki wane ai an yi kaza an yi kaza lokacin ana kaza ko lokacin kuɗi ma ana amfani da iri kaza ko to sai ke cewa gawa za mu karanta tarihi al-maqasidu salis sai kuma manufa ta uku wasailul ikhbariyyin fi tashwihi tarikh hanyoyin da masu ba da labarai suke bi wato fi tashwihi tarih wajen gurɓata tarihi da orientalist al-mustashriqun da sauran dukkan waɗanda suke nufin makida ga wannan addinin to akwai hanyoyi da suke bi wajen gurɓata tarihi to mana yake a wannan zai gaya maka wasa'il waɗanne hanyoyi suke bi domin su ga sun gurɓata tarihi ingantacce wa ammal babul awwal amma a babi na farko fasarattu fihi al-ahdath at-tarikhiyya to na kawo na kuma koro maka a cikin wannan babi na farko abubuwan da suka faru a tarihi min wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam kama daga wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila sanati ihda wa sittin har zuwa shekara ta 61 min alhijratin nabawiyya daga hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad zakartu al-ahdath al-muhimma hakika na ambaci muhimman abubuwan da suka faru fi hadhihi al-fatrati al-muhimma a wannan lokaci mai matukar muhimmanci bil asanid bil asanid sahiha amma da salsala da isnadi ingantacce kadaral mustata gwargwadon iko na nayi kokarin ga cewa dukkan abin da zan kawo maka na tarihi to zan kawo maka shi da isnadi ingantacce ma'a tambihi tare da hannunka mai sanda ala ba'dil qisasi akan wasu kissoshi almuzawwara waɗanda aka kirkire su na ƙarya wal abatil da tatsuniyoyi zan maka hannunka mai sanda nan za ka ji wata kissa kila ta shahara ana ta ba mu labarin ta malam zai in tatsuniya ce sai ya gama kawo ya ce to kurun kos wannan ka dauke ta gaje fata kwandon shara ba ta tabbata ba ta fuskar isnadi ina fata an gane to yana cikin kokarin da malam yace zai yi a cikin wannan littafi da izinin Allah mun ji abin da babi na farko ya kunsa ko amma babu thani yace amma game da babi na biyu fatanawaltu fihi mawdu'a adalatin sahaba yace shi kuma na tattauna fihi a cikin wannan babi na biyu mawdu'a topic mas'alar adalatin sahaba kirkin sahabbai yace a wannan babi na biyu mala ya ce zai yi ainihin wato a sukuwa da zamiya a wannan babin game da cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adalai ne mutanen kirki ne mustadillan bil kitabi was sunna yace kuma ina mai kafa hujja da alkur'ani da sunna ma'a zikir ahammi shubuhati tare da kuma ambato maka kai mai sauraron karatu muhimman shubuhohi allati usirat irin shubuhohin da aka tada ƙurarsu haulahum a kewayen sahabbai don a ɓata maka su wa bayanin haƙƙi fiha da kuma bayanin gaskiyar al'amari game da wannan shubuhohin da ake kawo su a ƙarƙashin sahabbai domin a ɓata maka su wa ammal babu thalith amma game da babi na uku fatanawaltu fihi qadiyatal khilafa ya ce shi kuma a cikinsa na tattauna game da matsalar khalifanci me ya faru ya aka yi sayidina abubakar ya zama khalifa ya aka yi bayan ya yi wafati ya rasu sayidina umar ya zama khalifa ya aka yi sayidina usman ya zama khalifa har zuwa shi kansa sayidina ali ya aka yi zama khalifa yace duk zai kawo wannan magana fa zakartu adillata shi'a yace kuma a wannan babin zan kawo hujjoji da dalilai na ainihin wato 'yan shi'a bitafsili da fayyacewa ala aulawiyyati aliyu bin abi talibin akan cancantar aliyu dan abi talib bil khilafati wato da khalifanci min abi bakrin sama da sayyidina abubakar wa umar da sayyidina umar wa usman da sayyidina usman ma'ana malam anan zai kawo dalilan da shi'a suka kafa hujja da su cewa sayyidina ali shi yafi kowa cancantar khalifanci sama da sayyidina abubakar da umar da usman وناقشتها نقاشا علميا yace na tattauna wannan matsala tattaunawa irin ta ilimi da ƙiƙan kuma mai zurfi qad la tajiduhu fi ghairi hadhal kitab irin tattaunawa mai zurfi da ne ta ilimi ma ce da wahala ka iya samun wannan abin da na tattauna a wani a wani wannan littafi ka iya samun ta an dan kuncino ta an faɗa a wani littafi an dan kawo ta a can amma ka same ta an zurfafa bincike an tsamo ta an dunkule maka ita malam yace kai shi da kansa yace da wuya ka iya samun wannan a wani littafi ba wannan ba wala aqulu hadha min babil i'jabi ba wai ina faɗin wannan bane ta babin jiji da kai ba wai ina nuna wai littafin ina fasa kai bane akan littafin bal min babi sai dai kawai ta babin wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith game da ni'imar ubangiji in yi maka babu laifi ka zantar hada yace wannan kenan wa as'alullah al-aliy al-qadir ina roƙon Allah madaukaki mai cikakken iko an yaj'ala hadha al-amala ya sanya wannan aiki khalisan li wajhihi al-karim ya zama da ikhlasi dan wato nayi shi ne dan Allah wato subhanahu wa ta'ala innahu waliyu zalika domin hakika ubangiji waliyu zalika mai jibuntar hakan ne wal qadiru alai kuma mai iko ne akan haka wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Uthmanu ibn Muhammadin al-Khamis غفر الله له ولوالديه وللمسلمين الله يغفر تامسا يغفر تاوى إيايانسا لثورة مسلمين an ce saura minti biyu bari mu karanta wannan baitin a gurguje ko yace billahi ya qari al kutubi wa sami'aha asbil alaiha rida al hukm wal karami wastur bi lutfika ma talqahu min khata'in aw aslih aw aslihan aw aslihanhu tusab in kunta dha fahmi فكم جواد كبا والسبق عادته وكم حصان نبا أو عاد ذو ذو ثلم وكلنا يا أخي خطاء ذو ظلل والعذر يقبله ذو الفضل والشيم yace billahi ina haɗa ka da Allah ya ƙari an kutubi ya kai mai karanta littattafai na wa sami'aha ba kai kaɗai ba ma da mai sauraro shi baya karanta amma ana karanta yana saurara asbil alaiha ina son ka zuba wato ka kwarara akan littafan nan nawa rida al hukumi wato mayafi irin na kyakkyawan hukunci wal karami da kuma karamci kai musu duba duba na girmamawa da karamci wastur ka rufa asiri ka suturce bi lukufika da tausasawar ka matal kahu abinda zaka iya cin karo da shi mini katsayin na kuskure au aslihanhu ko kuma ka gyara in kaga kuskuren to sab zaka samu lada in kunta za fahami in ka zama ma'abocin fahimta fakam jawadin da yawa in garman doki ka ba yakan sare ya faɗi wasabku adatu alhalin tserewa ita ce al'adarsa amma wata rana sai a samu ainihin wato wani dokin ya tsere masa wa kam husamin da yawa takobi na ba yakan kuskure aw adazu lufami ko kuma ya zamanto ma'abocin sulami wato ma'abocin dakushewa asara wata rana ya dakushe wa kulluna ya akhi dukkaninmu ya kai dan uwa mai sauraron karatu khabba'u duk masu kuskure ne zu zalali ma'abota tuba-tubai wal uzru shi ko uzuri ya qabalu dhul fadli ma'abota falala wa shiyami da girma da mutunci su suke karbar uzuri da haka in ka samu kuskure sai ka abin to insha Allah sai mu tashi maqasidul muhimma baina dai tarikh abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu nada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon guje mata duk waɗanda suke kan hanya ta kuskure Allah ta'ala ka ganar da su ya da su kan daidai mu kuma Allah ta'ala ka tabbatar da mu kan daidai din subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin